بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحج الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداره العظيم يا همة الشهيد ولي لنا جهاد المعتدي وسعدني بنظرة ساتر ذات ظهري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا اللهم صل بشيخ ورسولك تعذيبا وتشريفا وتكريما وقصف المقام المحمود الذي وحده انك لا تخلص بلاده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإلى عذاب النار ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين سورة الحاكة سورة لم يتفتت عمرا على حاكة من يكفتت على حاكة من يكفتت إلا نار القيامة makiyar an sauka da ita makka wa aya ta aron da ita wa hamsuna ko ibn zani wa hamsuna aya hamsin da ɗaya ko hamsin da zuwa bismillahi rahmanir rahim alhaqatu wanda yake rana mai tabbata a alkiyama ta ce ranar kiyama tambiya an mata wannan suna yawan kiyama da ranar kiyama da alhaqatu da mai tabbata allati yakfiha ma unkira duk abin da aka mutu yi da zuwa na tashin kiyama ya yi kuɗi ya zai tabbata wani samun sani zai tabbata wani samun sakamako zai tabbata hada da zai kan zaɓar ana shi ne abin da kayan da suka tsaye wanda a nan duniya ya yi kuɗi za ka yi zai tabbata na ranar kiyama hatta tsayin karati ha aka yi san da wani ba zai kokar da shi ba au alhaƙatu ko alhaƙatu al-mulhiyatu lizalika mai bayyanar da abin da ka tabbata mar haƙatu mai canci kalmar haƙa ko kuma wata rana ce ta abin wata shanga girmama wani da lamarin ranar ciyawa فَتَذَكَّرُوا وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وما عليك يا رسول الله وما عليك يا رسول الله من يبلغ كي ملها كفك على طول الكلمة القيامة من وانا ساكي تعظيما لشأنها جرما وجرما لك كذبت ثمود الثمود وسوسن وانتس بالقارعة دع القارعة إشراء القيامة من قرقنا وآل آدم ثم كذبوا سوسن وانتس بالقارعة جرما فاكمفروا ai aka wata mulku da adawa da samudawa kazzabata sun kada wani yau ya mu ranar kiyama sun biya shi kuma da amma sura da kada da mai kokota ai dan bi Allah hadon ta kada kun ruruba tana kokota suka ta ta hawali har ta shi ta shahaba hankulan ta fa amma samudun sun samudawa da kuka ba Allah kankara fa uliku ahlaka tuhum bi qadiyati saboda kai tarjiyaka تقول سمودا أو ظالم لك أن الظالمين قبل خروج صيحته أو قبل أهلك دخول الغروة ثم ذلك الدين برجاء وزة الحج والسعيد السياقة كش جزء وصل الكريم سار عليهم جبريل ملائكة من يكل أبو ساوى نتا كنوك رأسوك هم تقول سنة يما الله عليا سنة شكباتي أجل في الإيمان لألا كل أبابا تدور in ba su imani ba Allah zai kawo su azaba sai suka ce mana shartu min na kowa duk duniya wai ƙarfin mu ba a yi mutumin da ka ba in ka buci ya ba da kyan shamai da shi daki ba in ba ruwa to don haka muna saurari mutum wanda zai taba mu da azaba ya tawa sai Allah ya aiko da jibilu alaihi salatu wassalamu ya yi musu kururu a nan take sun ka wa'adi suka mutu
ولما عادوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية wanda an zuzu azaba وأولكم على كتب صدرهم بوجهك الزلزال من الغروة شديدة الصوت من ثلن على آتية من ثلن كريم قوية من كريم شديدة من ثلن على آل هذا مع قوة ابتهالة أول شيء واتفق المرشد من ذا قوة وهي كريم الدنيا
سخرنا عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرحا كأنهم أحجاج نخل خاوية فأرى عليهم الله سبحانه وتعالى يا هول المفرد معناه أنزلها أنزك مفرد إذكا بالكاري للرجاية إذكا سيبقى مرشوة وجهيد قليل ko sai Allah ya kuma da iska wanda sai ɗauke mutum ya tallata shi ya kisa ya yi saka maka ma a wuka ba sannan a kulla ko kai ne ya riga kasa to haka Allah ya mutu wannan azabawa banda haka da kuma aka mutu ya yi na ruwan duwa su mota Allah kuma wa ta'ala ce Allah ya hore mutu wannan iska sab alayalin dai bakwai wanda ma ne ayyamin da kwana takwas awwalu ha farkon jami'in sun yawon arba'a daga arbahin ranar laraba لزمانين بقوانا تفر فكيلة بكثورة من شوال بوطن شوال ثورة قوانا تفر شوال يكمل أكا أيضاً لو بإذكا هم أكا شكوان بالذات وكانت في أجل الشتاء وأن الله تعالى أكا شمتاري حكوما ينكي حكوما أي مساعدات مجيرنشا وحكوما ميكجي له في أربعة في أهل الأربعة أكا شمنا من لا نبات أكا شمنا شارك وطن don ma'arwar riyu in ka ta halakar da su fatar kauma za ka ga mutane shirin fina a cikin wannan iska sarƙe suna kayayyu a madaroni na an je wata suna da kasuwa daga kuma ta annabu mu a jazu hali kai ka ce tsorafin da binnai ne kuli adda aka cire ta min wasu ya daga salanta kawo yakin ta fadi fadi yakin ba tare da rai ba
فهل ترى لهم من باقية فهجر لهم من باقية يا مهاده فرق يا رسول الله كتنبا يا cikin duniya akwai sauran wani daga cikin adawa da suka kira da suna shambar shakku min na'ura akwai wani saura da ya rage matar lahun min baƙi ba za ka ga wani saura ba ai lam tauka bihin makiyatun ba wani wanda ya rage daga cikin waɗannan mutane masu cika baruna to ta wannan ne muka san bini da waɗannan bayan Allah wanda ke yanta a kan su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba a yi wani mutum da ya kankara adawa ba ba a yi mutumin da ya cika baki irin na fir'auna ba ba a yi mutum irin waɗannan kahirar su gabata ba Allah ya musta da sun gaisai abin da za mu kira gare su suna la ilaha illallah da baki waɗansu ma suna sallah amma idan aka yi magana addini ko addu'a su kuntu kalma mai muni to inda ba su da alaka da musulunci mu ba ruwan rabo amma tun da suna da alaka da musulunci wasu su na sallah to muna kira gare su su ji tsoron Allah musamman wakilan su jin forma da a cikin mutane har kullum a da muka faɗi zuwan wani ba zan taɓa zanna a cikin cikin wani ba lahiya Allah bai kyale ka da zuwan wani cikin cikin ka lahiya ka kwanta lahiya ka tashi lahiya kurbar da kalmar Allah sai ta tabbata inna Allah la yumli lizalimi hatta idza ahabahu lam yakhlufu Allah yana jinkirta mu mai ta'adda amma har lokacin da aka kama shi ba zai fice ma Allah ba to don haka muke fara gare su da roƙo gare mu su ji tsoron Allah matsalolin da suke fa al'umma na zama na zama shi lahiya wadata ne Allah ya ba mu abinda suka nema ko fa to ya kamata mu fara mutane zanna lahiya ita an fata mu da roƙo gare mu saboda ni saboda suna tare kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah ce ma'adalai fahantare lahun min baƙiya a bincika akwai waɗannan da suka ce mana shadda min zaƙuwa wani mu ƙarfi wani mu da cika baki an ka ce a bincika akwai sauran su amsa bawo wani ajiyar aun
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات قادرا
وجاء فرعون شي ما فرعون يا زو بالحاج أجد قريب أي أتول في الإلهي سنزور أيوكا ذات الحق إما أبو تاكو كوري ومن قبله da waɗanda suka gabace shi ai a tabar Muhammad ya ne kazalika kuma ata fir'aun wa qawmuhu al-kawdu fir'aun da mutane ne kawdawa wal mutabikatu da mutanen kasan mutabikatu ala aluha mutanen gari ura kawai lokacin mutanen gari annabi Nuhu alaihi salatu wassalam a tabbata hajji dubar kurakurai
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية ba a tsawon suna rabin suka sa a manzon ubangijin su nuna annabi Nuhu ba a haka hu sai Allah ya kama su a halakan jan kaza ne ke matsalin shiya a halakan wallahu Allah ya halaka da su ne an ana zau Allah ya kama su a halakan za'idatun bishi da su kamo mai karuwa a cikin tsanani har Allah zuwa da wata ala za a kai mai karshen kuma suna daga cikin waɗanda tsokar sai da aka aiko iska ta daga sama kuma aka jirkice kasar aka jirkice su aka mutu yayyan wuta to kuma mutanen annabi su za aka mu
إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية inna mu inda Allah nan ma da gangawo lokacin da ruwa suka yi sama alama wa kulli shay ruwa suka hau saman kurum min aljibali na zuwa fi zaman tufani zamanin tufanin annabi nuhu alaihi salam ma arsalna min yawma'i Allah bai taba aiko ruwa ba ko na sama ko na ƙasa illa mu addarin bi biyanin sai an aune shi da ma'auni illa yawma halaki qawlun sai ranar halakar da mutane annabi nuhu Allah ce lamma da kalma lokacin da ruwa ya daga ya hau lissahin da aka auna a hamalna ku sai muka ɗauke ku ai aba abu iyayen ku hamalna aba abu matsafa iyayen ku wa antum da zo fi aslabi a cikin tsatsan ku kazalika hamalaku haka Allah ya ɗauko ku da jihar cikin jirgin ruwa a sabilatul lati amila hanu yake jirgin wanda annabi Nuhu ya kera wani jamuwa annabi Nuhu ya tsira ومن كان معه دولة المحيطات الشركية والمهيك الفارقون أكثر الثورة
ليجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لمن أنا أنا شيء وانا أبن مكوا mutanen adawa da samudawa da mutanen annabi lutu alaihi wasalam wani abu da muka bamu zina da alaha halin ilata wanda aikin da muka yi mun sanya shi wajen jawar mummuni da shi ne tserar da masu imani wani lafur kafirin da halakar da masu adalci sarki rasan lafur don ta san tunatarwa ga masu ɗaura baya wata iya haƙurin ko ƙurin kullewa yake mai kiyayewa ta iya haka ce abin da muka wasu zai aiki da shi
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة Allah kuma da wata ala ce fa iza nufiya ranar da za a yi busa da tsuri a kamar iza na kuma israfilu da tsuri idan malaka israfilu da ya yi busa annan hadar ayyuka busa ta karshe wanda kowa zai falka da mata ma ya tattara busa guda lilfata da bayan halaki don a rasa tsakanin halitta a yi hukunci ga kowa a ba mai gaskiya haƙƙi ne a ba mara gaskiya haƙƙi ne wa kuma latin arno ita kuma ƙasar duniya ta riga ta gama aiki wani jibalu zuwa tsohon gama aiki rufin ta tsage ma'ana ba dukkata a yanke su zakatar wahi ta tsakewa guda ma'ana ban bi dai inda Allah ta baraka wa ta'ala Allah mai girma da waka alakar Allah ya halici kasa libani adama don kan adam fa kadai fa idza hanal intiqalu lokacin da za su rawaita su bar wannan gidan duniya su bar arzu ita kan sai an nade ta yawma na dawar sama aka bayyana jillin kuwa ita ba sama za a naɗe ta yadda aka san takure ta tana da sakarta haka za a naɗe ƙasar duniya a naɗe sammai kuko ƙasa kuko ruwa ko a kudakkur jibalu sai a naɗe ku ba su sai yau ba a mankura a mai da ta kura a ji shekewa
فيومئذ وقعت الواقعة idan hakan ta wakana fa yau mai zan a wannan rana ai zalika yau ladi dokar fiye al'awar jibalu ranar da za a naɗe ƙasa bayan dakewa wani jibalu a naɗe zuwa ko bayan dakewa وقعت الواقعة من لم يفوزت أبوه وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء Allah ce sai sammai su ce ce ailan kuma yi bani adama don sa a kun shiga ɗan adam yunadi munadi mai shela mai shela wata hadin da mala'ika kuma mala'iku su hito suna roƙon ubangiji suna tambaya Allah an bude wannan hanya, wannan hanya ba mun damar ita ko ita ko ba ita muna wuce ba. Amma duk da an bude wannan hanya, an nuna za a bi ta, ai da tsari ko ina za a tafiya. Wani wani mala'iki zai keta mahallan wurin da ya kame da sana'i daga sama ba kaɗai. A in kuma ba na hanyar tafiya a al'ada, ba a da bukatar gare ta yanzu. an halitta sama ne don ɗan adam ya gibe su zama aya gare mu don haka kuma mutane zama zai ta ilo za su kira ku don haka magana daga wannan da ke nufin mai ko wani mala'iki ya shuka ba ta da zai ce da karkashin sama ta ta karkashi ne dukkan bagire duk wani wani shirin dukkan bagiren da zai kai kwatankwacin ɗani guda ma na kamu guda na hannu da yake cikin sama akwai mala'iki a wurin sajidin mai sajira ko kuma mai suri ko wanda yake tsaye ita sallah mu dai ana kammala masalloli gaba ɗaya amma su mala'iku akwai waɗanda ibada su zaman tsaya akwai waɗanda su ibada su rukuni akwai wasu ibada su tsayuwa akwai wasu ibada su yin sajira akwai sun daga hannu su ce Allahu akbar shi a tasu ibada na aka basu to amma ɗan adam mu aka gane mara koru Allah ce wa kullum malakin dukkan mala'iki shukka mahallu za a ce da daidai inda yake da nufin sama a cikin sama wannan shi ne ma'aza izan shakkatin sama'u idan a ke da mai wani in sama yau mai zama na rana wani ya tun za ta yi rauni a yi zama wani sama'u da ana a ran nan sama za ta yi rauni sarar ta zama hirakan kamar ragga ta tsira tana wai tana yawo cikin sararin sama
wani malam ala أرجائها ويحمل أرض ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الأكبر ولا أرجل والملك ملائكو الواو للهادي الهادي لم تحكت ذات الكان ملائكو على أرجائها ذات تفجد نفسن سما فإذا الملائكة ملائكو وقوم سنة أي حول بني آدم جيهم قوة تنقلب ولا تدع شعبك فوقهم يومئذ ثمانية ثمانية أسنان سمكوتي بلا تفت لما لا يكون كوكما ثمانية أسنان- ثمانية من الملائكة كوكما ملائكي بلا تفت يهدر أشهر بك يومئذ زي دوكو الأشهر ومنجل كيومئذ لا نتاشر القيامة يومئذ والنانا يومئذ والنانا كبرى بنا za a biyo da al'umma a iza waƙatin hadin waƙa in wannan waƙa ta abu tura nuna za a biyo da kowa ne ta zuwa hisabi la ta hafa minkum hadiyatun hadiyatun ƙwayar garagi la ta hafa ba ta bayan minkum daga ayyukan ko ko wani halitta za ku haɗu da ubangijin su ranar kiyama wani abu ba zai koyi ma Allah ba na Aisha ta ce mamakin hukuntanci da tsiranci ranar kiyama ya annabin Allah. Ranar kiyama za a tatta maza da mata wuri da ido wani daga majire guda a kullum koyani kowa yana zanjar. Kan zan da ce mata, mamakin ki ya ke iya abokan. A wannan rana ta kiyama mutane ma sun samu ma ya shigo ruhun abinda zai ɗau hankalin su fi an ga jibalin aura jibalin daga sashen ya kalli tsarancin wani sashen rana ba maganin ganin tsarancin ake ba mazala sallar salama ya ce tura mu za a ji shura da kuma hisani ta zayyana wani hali ku kawatu lil'ali zuwa hisani ma'ana ku yi aikin da za yi ado mai kyau don yanzu aunawa a ga a ga sakamako mai kyau sai hisabi babba shi ne hisabi a kiyama shi ne shi ne bishirowa babba wanda dan adam yake da bukatar ya tazayyar lahu ya adonta gare shi rannan wani abu da ya zai ƙwayar gargi ba za su koyi ga ɗan adam ga Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hasibu anfusakum kullu makaffin sabi sun ga muku sabi ta a wasali shi sabi ba makawa hafi aishi to ya ko wata daga bawa mai hankali da hasibu za su wani makan da sabi tun ba a tsaye mai sujadin awo ba ko wani mai da gare mu na ayyana wakatan ya tsaye da wani lokaci in wakatan ya zama ya idan ya wakatan in wakatan ya zo yanzu bi ma fa al anila bi na hali wai a kowane yini abin da ya kamata kowane dan adam ko da safe ko da rana ko da dare ka san kana lokacin da ka keɓe zan yi makan kai tsari musamman da cikin dare kamar da ke ba da bayanin cewa Allah ya ƙarshe wa Yesu ku sau haka yake kullum a ƙarshe sai ya a kahin ya kwanta sai ya rubuta wasiya sai bayan ya maka ne hisabi na ayyukan da ya yi da sana'ar da ya yi duk abin da ya tsaya wa ne kaza kaza kaza kaza sannan ya kwanta ya kwana. Idan mutum a mata da min ta'adin idan mutum ya yi binciken aikin da ya sai ya gano ya aikata aiki na da ya ga Allah sai ya gode ma Allah akai akan wannan aikin da ya na da ya abin da kuma ya zama na kurakuran ya sai Allah ya wuce gafara Allah wai su rubutu ga Allah wanda ya da wannan yana mukai ne wannan hisabi hisabi ne da ya sauki wanda sun bai maka ne bincike har lokacin da hisabin da Allah ka faɗi za a yi bai yi maka ne ba to sai annabi zai abu cikin kalma annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fa ka ko sai ba duk mutumin da an ce za a yi bincike to sai an cin mai a goma ga yan bako suka yi kowa ga bude matsala da zarar an ce za a kai ƙarshen shekara za a haɗa fari fari sai ga hankali ya tashi abubuwan duk da aka gabatar ana da a haɗa kano abubuwa kar a zo bincike a ke waccan kalma ta saba da waccan
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيا
فأما من أوتي كتابه أنا سبحانه وتعالى شدوه وأنت أكبر للتابع بيمينه جهنم داما رانا القيامة الكتب تغير لتمينا أسد سما من الهزائم تكسنك تكسنك الله سبحانه وتعالى متوجهة إلى المعشر أتايت إذا تتابع سما فاتحية أسوأ تهوان القيامة كلكم كونكم ياتي كتابه للتاجر الذي يسكوش من كان فقيرا وانت يزم أرضي ياتي كتابه بيمينه للتاجر الذي تنكر ويتبنكر عن الزمان ومن كان غير ذلك wanda ya kuro ba bisa hanya ta kwarai ba ya ci kitabu wani shimali littafi ne zai kullo mai ta bangaren hagu amma ba nuta kitabu wani yamini ni duk wanda aka damka ma littafi ta hannun dama wani manya hukun kitabu wanda zai fara karɓar littafi ne na arziki a shi a ɗaura a nan da lallawar sallama shi ne ya sai yin wata a tsabin da Allah ta fada gare shi ta aka ce ya annabin Allah an gabatar da umar cikin cewa shi zai fara karɓar littafi da hannun dama ina abubakar ya a wani lokaci sai annabi ya ce abubakar ya ce mala'ikun girma sun riga sun ta da shi zuwa aljanna ma marra bai zama ta kan hisabi ba bai san ana hisabi ba faya ƙulu wanda da aka ba littafi ta hannun dama faya ƙulu sai ya rinka ce mata ma haƙun ku an sa ku riba ku gani haƙun ku an sa ku gani ita da ku karanta kitabiya littafin aikin na gabatar sai ne umar yana cewa yana alfahari da cewa za a ma da zamka mai littafi ta hannun dama da wanda a jin samunai jama'a sun taso a yayin yana cewa ta'alau ku tau ku jiba littafi na ni Allah ya mara da kima da wani in ni zamanto abin da yasa na yi yanke da anni malakin zan gama da hisabi sakamako na ana kuma alibu Allah ha zal yawan hayati na riga na san cewa wannan rana tana tsaye mata hasan zai zo sai dai mu wannan rana ta da al'amar aiki wanda ya dace daga mota wannan rana wanda ya ce ranar alfahari wakati alfahari ya yanzu ta yanzu shi ne ranar kiyama an ba da littafi na hannun dama ta shiga aljanna amma kafin ba da littafi ga hannun dama ahadun ahadan wani bai san wani ba saboda ma waga an ƙetar ziraɗi an riga an ba mutum littafi kamar mutum ne yana ɗan siyasa a ce ya ci zaɓe ba ba shi takarda ba amma da baki zan aka ce mai ga takarda to wannan sai sai ta riga hanta Muhammad bin Ishaq Muhammad bin Ishaq wanda aka damƙa ma littafi ta hannun dama zai waye gari bin Ishaq cikin rayuwa ranar bin yarda da في جنة a cikin عالية aljanna madaukakiya قطوفها دانية kuma a jin ta wannan aljanna zani tana kusa karimun tana kusa ya'yan ta ce aljanna kuna kusa ya tunawar halƙa'imu nasa yana katsowa walƙa'im nazan ne ma zai katso walmulka shi wanda ma abin da zai mika hannu ya ɗaya ya'yan ta ce aljanna talaka musulmi za su zo suna cewa halin mu ku taho ko kuna da ajiyar za a muku bincike gare shi sai mu ce ya ubangiji Allah ka riga ka san an na laisa ilin na malu hasan ba mu da wani abu wanda za a yi muna hisabi gare shi Allah zaman mu na duniya ka gama mu da talauci kuma ka ba da dukiya ligari na ga wasu waɗanda ba mu ba wasan da ka ba da jagoran shi ligari na ga wasu waɗanda ba mu ba ba mu da wani abu da an gare mu za a yi muna hisabi sai Allah ya ce masa sakatun koyi gaskiya to ku ta san aljanna sai ku ji aljanna gabanin mawadata da rabin yinin ranar alkiyama shi ne rabin yinin alkiyama shekara ɗari biyar kuma mawadata za su wanzu mawadata masu kyautata aiki za su wanzu yawan kamilan yini guda cikakken alkiyama shi ne shekara dubu kun gashi a ba su dama shiga aljanna a wata rana shan ma sani kafin ga Allah shi kara maka a an zo yin irin waɗannan ba na zai ce to mu mu mutanen Afirka in mun zo lahira babu wani zaɓi wanda Allah zai mun don ba abinci mun gaci abincin dawaki daga gero sai dawa ko abincin mu yace don ba kowa mu ada shinkafa da ci ga wata guda ba don haka abincin dawaki da jakkai shine muka ci in ana mai jakkai hisabi mu a kuma annabi mu ma za a yi mana hisabi
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Allah subhanahu wata'ala zai aiko ya ake zuwa kan aljanna bayan an shiga aljanna me za a faɗa musu sai ake musu kulu ku ci washrabu ku sha hani'an ci na hani'an na murna ko kuma hani'an na farin ciki ko kuma ci na wadata ragadan na wadata na isa yuqalu za a faɗa musu sai musu a cikin aljanna muhannaina ana musu murna mutahanniina su kuma suna murna fa'ina suna murna da juna ku ci ku sha jima'a zalmu abin da kuma gabatar ne fil ayyamin halin a cikin farko da suka shuɗe na zaman ku na duniya
ولما أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما من كتابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه Allah subhanahu wata'ala ce shi ko mar'uta kitabu duk mutumin da aka ba littafin aiki shi shi malihi ta hannu hagu shine alkadiru kabi allazi ya ji kitabu wa ra'azani wanda za a miƙa ma hannu nai bayan baya mala'a fa ya ta'anar malaku mala'iki zai furto hannun shi kin kalbihi da kirji nai wani hannun ya zuwa min koda min kalbihi a yankan da hannu nai ta baya ta gaba zuwa baya ila zari zuwa baya wajen ribuhu ya buge shi tabbatan mari ya tahawar wani wani zari wanda idan aka kai mai mari hukar da aka ba za ta ciwo ta koma baya lin katilar kitaba saboda ya hukanci duk taye ta bayan baya fa ya kone da tsawar wadda ya laita ni ina ma dai ni zan kone kitabiya ba kamun wanda littafi mai matsala ba laitani ma aiki wasu kitaba ina ma ban ga wani littafi ba wani madadin ma hisabiya zama na na duniya ban san za a min wani hisabi ba ya laita ina ma na ita alƙaliyatu mai ƙarar da ɗan adam almautu mutuwa ya laita kanin ina ma da ta tabbata ba a dawo ba ai ya laita almautu ina ma mutuwa allafi malafta duniya wanda shuɗe duniya kamar ala hayati ta ƙare hukunci ga rayuwata hatta na uku haifan ba za a fi da ni ba ma a gane an nimaniya wai duke da nika tarawa ta banki da man kaɗai ma a gane ba ta maganta ne ayin sha'in ba ta maganta mini komi ba halaka an ne sultaniya damar da nake da ita halaka ai za ba an ta ta ta bani kowace dama ta wa hujjati da abin dogara shi kuma ta kallon da haza dan adam kafiri zai rika maganganu da wannan kalmomi a saban don bakin ciki
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه bayan ya gama karanta kai kurakurai ne da kai ne ana ce mai ikira kitabaka ka tafi da suka yau alaika hasiba yi ma kanka hisabi da kanka laihi kaza laihi kaza laihi kaza kayan yi na yi mai an saka makonin lalle wanda ya kaza hukunci ne a shigar da shuka ta shi kayan makan da hukunci sannan Allah subhanahu wata'ala ce mala'iku huzuhu ku kama wannan mutum wai hakimul jalilul mala'ikata sai sarki mai girma Allah ya yi magana da mala'iku hadaratu jahannama mala'ikun jahannama huzuhu ku kama shi in kama huzuhu in Allah ya ce ku kama shi ya fita jiru bi adu alif malakin mala'iki dubu ɗari za su zabara za su zabura kullum biyar da silsilatu ko wani mala'iki yana tare sarka hazar rajula wannan mutum kadu kafin nuna wa su sa mai amfa waya wani an nuna wasu talatin sannan su ɗaura cikin mamuwa ana su da wata ala ce fagun nuna bayan kamawa a gama shi da kwakwamma ajin da ƙun ya zai ma ku gama hannuwa da ila ƙunki zuwa ku ga waya da tilbin cikin tsamewa ثم الجحيم صلوه ثم صلوه sannan ku shigar da shi aljahima wata jahima
ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم matulubu Allah kuma ya ce bayan an daura shi an sa cikin wutar jahima da Allah ya ce ma mala'iku matulubu ku sanya shi ai auta ku ku ɗamre shi cikin silsilatin cikin sarka zarha ma'aunin zarkar sako da zira'a kamun saba'in jirgin zira'il malaki da damcan mala'ikwa malamai sun ce misalin haurin ɗan wuta haurin guda kamar girman dukkan oro a kullum malaki kowane malaki ya fi jirgin zira'il zai zo da sarka wajen ayyukan aula a ɗamara wannan kahiri da shirka talata waɗannan sarƙoƙi wani kafin jahannama sannan a jama cikin wutar jahannama sannan sai a yi wata tambaya wadda ba amsa sai a ce mashi lima ni yasa wannan aure abu gare ka a sai Allah a sai mana kuma Allah su bai da amsa cewa inda mu shi wannan bawa kan zabi da billahi bai imani da Allah ba al'azimi mai girman iko shi ya kawo shi aka mashi wannan wulakanci da wannan bala'i na sarkwacin wuta ولا يحض على طعام المسكين wala ya hullu mai hira na du la ya hullu bai faɗai tawwa alaƙi da alilin mataki dubarci da miskinai sabon duhuri shi an yan mai dalilin shiga duniya da cikin wuta shari'ani guda biyu abubuwa guda biyu suka yi cikin wuta na farko rashin imani da Allah na biyu shi ne rashin ciyar da miskinai kana da hali maƙocinka ya kwana da yunwa ya tashi da yunwa a waye gari kuma in yi aika neman gudunmuwa gare ka ka ce in kana da gonar sayarwa ka daga ibiya amma ba aikin banza da kuma rashin kwaɗaitar da wani alaƙani mataki da zafi da mutinai wannan nan ko ne na azaba mai tsanani wanda ya kare ga marwata hatto babu wani mutum wanda zai shiga wuta saboda bai ciyar ba a saboda bai ciyar da kai bai kwadaitar da wani ma'anar idan da zarcewa kanin haƙƙin abu a duk da yawan da bawa masmuwa na farko shi ya ci don shi ne kai wajibi ne kuma ya faɗaitar da wani da zashewa da bai ci da bai faɗaitar da wani ya aikata alheri ba sun dai alama ya ci ko bai ci ba ya shigar da shi wuta kanar abbas ba haka abdullahi da abbas ya zama yana cewa haɗin yin miskina ko gida ki ci da almajirai ya kula da ya ke ko gida nisfal kulli ki ci da nisfal kulli rajin mari nisfal kulli ba kana da imani shi kuma rajin mari za mu kwanto da imani da Allah rabi guda shine ciyarwa shine kwanto daga shiga wuta rabi kuma da hukumomi sarkar za mu kwanto kamar da sarka wanda ya kawo wannan shiga cikin wata shi ne bai imani da Allah ba in ba wa ya imani da Allah da Allah ya walwala rakan kukumin da aka wuya ne wata ayata ce wallahu al'ala miskin ayat ta wal fajr cewa wallahu al-bay fakai ta wa ala ta'amil miskin da zaciyar da miskinai wai za a dama ta'ama in mutum ya ci da abinci ya fanto rajin kai ne to kaga ba makawa daga imani billahi da Allah kuma ba makawa daga ciyawa kaga bai wa shirin to wata itace ce fil jannati a cikin aljanna man sahibu wanda ya baiwa zai kama reshe har ya kai cikin aljanna shi ko kwauro ko kuma rowa itace ya ce wani reshe na fil jahim a cikin wata jahima wanda ya kwauro ya yi rowa to ya kama wani reshe wanda zai kai cikin wuta
فليس له اليوم طعام ولا حميم ولا طعام إلا من جبلين لا يأكله إلا الخاطئون وليس له اليوم خامل حميم ليس له حميم بايد wani bada'i wanda ya shiga wannan wuta hamuna ana ranar kiyama qariban yanda ko biki baya da wani nasu kusanci wanda zai amfanuwa da shi wala da amun babu wani abincin za a bashi illa min bisilinin sai ruwan kurajen ɗan wuta sadidu alima shi da ruwan kwashe ɗan wuta awon shidan ko kuma wata itaciya da biya a cikin wuta da ake kira bisilino la ya kuma ba wanda aka ci da shi wannan abincin bisilino illa ha'ibuna sai masu kuskure na kafirce ba Allah فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ita wannan aya tana ba da mafuhumin ta yana nuna wani ɗan adam yana amfani wani ɗan adam a ranar alkiyama cewa fa laysa da wani yau mahahuna hanimu an yi ittifaqi wannan kalma da kafiri ake cewa kafiri bai da wani aboki ko matsori balaɗai wanda zai amfani gare shi to kenan mafuhumin ta ashe wanda an musulmi in ya faɗa cikin matsala yana da wani mutum wanda zai taimaka mai ya zama mataimaki gare shi akan ba da misali akwai wani bawan Allah an mai hisabi ranar alkiyama da aka mai hisabi sai ayyuka ne bai da wani aiki na kwaye sai lada guda don haka ba abin da yake jira illa a umarni a kan shi wuta ya koma gehe ya tsammace sai ga wani mutum ya yi aiki shi kuma aiki ne da na dama da na hagu sun zama kullum doki sai aka ce mashi to wani na am ka bincika cikin haƙon kyama ko kana samun wani mai taimakonka wanda zai ba ka gudunmuwa talata guda illa so ka yi aljanna sai ta san ma'uwa ta ce ilai ka ni ta heba da wuri ni ba wata kai na nake ya ta san ma'uwa a ce ya ce mai hakan ya ta san maɗa ya ce mai hakan ya ta san makusanci ne duka su ce mai hakan sai ya kewa sai yana da wani aboki ya zo wani ya ce to uwa ni yanzu tawa ta ƙare na kai yanzu ina da ɗan lada guda in ana ga fitari na tarja a kai aljanna sai shi to ai kai ta ma da kyau ni gaba ɗaya aiki da shi shi ya rinjaya lada guda ɗaya a garin ta ake don haka da aiki babu ɗauki wannan lada ka tai a cika masa ke ne ka kar aiki babu ka tai aljanna shi kenan idan ya dawo ya tafi ya kai aka ba shi takardar aljanna sai ya ce to koma an ba shi ceton mutum guda to sai ta san wannan ta ce wani kana ina ce gani sai su ta hawa za ta ba Allah ya nashi ya kawo hannu ne ya yi aljanna shi don haka ashe ka ga ranar kiyama ana amfani da hannu wada ɗai ka gana an ban uwa an ban uba an ban aboki in ba halibu masoyin ka na gaskiya da gaskiya da haka su za su amfani a ranar kiyama kala na'am haka al'amari yake ubutimu Allah ce ina rantsuwa da ma tusiruna da abin da ku gani min mahlukat na halitta wa ma la tusiruna da kuma abin da ba ku gani ai min ha daga halitta ai da kulli mahlukin Allah yana rantsuwa da abin da ya gama bi halitta innahu إنه لقول رسول كريم innahu jawabin wannan rantsuwa shine na kaulu wallahi alqur'ani magana ce ta rasulin manzo karim wanda ke mai girma qala hu da sabatan alillahi ya zartar da wannan magana aiki daga Allah tabaraka wa ta'ala
وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما هو بقول شاعر kuma Qur'ani ba magana wace ba ce hadal kalam laysa shi'r wannan magana ta Qur'ani ba waka ba ce hada ajallu min shi'r wannan yayi waka daraja kalilan ma tunura ma tunura abinda mun karkatawa kalilan ya karanta ma kwarai ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون wala da kawai kayan kuma alkur'ani ba maganar doka yi bace ma ta zakaruna abin da muka tunane ko ko abin da muke wa asuwa da shi kalilin ya karanta ma kwarai تنزيل من رب العالمين tanzilin shi alkur'ani saukakke ne na rabin alamin daga ubangijin talikai ولو تقول علينا بعض الأقاويل هذا القران ولا القران نزل به الامر الامين في الجواب امس cewa innahu laqawlu rasulin karim magana ce aikakka daga Allah ta hannun manzo mai girma al'amiri an ta ce alaƙar bi Muhammadu da zamu ce annabi Muhammadu a wa hadhihi wannan aya awwal hadhihi ce farkon aya imana wanda shiga da imani a cikin zuciyar sai umar ka hanyar musulunta yana cikin zamanin jahiliya to za a kayi da musulunta mai tsananin gamkare da da musulmi bai musu rage ya shuɗe wani dare yana yawa fi zuwar makata cikin gida ta jin makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci yana sallah na kallon cikin dare sai sai ji umar bin nabi yace cikin zuciya sai ina ma dai ina kai sai na sai na ya karanta wani ina ne wanga wanda Muhammadu ka faɗi cikin sallah sai sai ya ce cikin wani cewa sai ka magana sai ya ce to wannan da ai waka ce sai ma na Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanci wa ma wani kawai sha'ir Qur'ani ba magana waka ba ce abin da mun gaba ta karan ya karanta ma kwarai sai ya ce ila ya ji abin da na faɗi to ai bokanci ne dai sai ya ci gaba sai ya ji annabi ya ce wala da kawai kayan kuma Qur'ani ba magana bokanci ba ce abinda muka imani da shi ya karanta abinda muka tunani a kan shi ya karanta ma kwarai sai ce "Ah, to in dai ba ba waka ba ce ba abokan shi ba ce to wai shi wannan magana ta muhammadu mina ne sai ya ce sabkakkan magana ce daga ubangijin talikai duniya lahira to wannan shi ne farkon abin da ya mai sanadin shiga musulunci a cikin zuciya sai bayan yan kwanuka yan kaɗan kuti fatima sai ya shiga inda ya uwa sai fatima ne Qur'ani akwai wasu takardu na Qur'ani da suke karantawa Ah, an rubuta mata abin da za ta karantawa da ita da mijinta sai sai da umar ya faɗa gidan ba sallama tun da ba musulmi ba da jin ya wato sai sun ka ce sai suka ɗau na da takardu sai ya ce da ya jiki ni na ni na ga hannunki sai ta ce mashi Qur'ani ne kun magana Allah ce arimi sai ce to gwada man in gani sai ta ce mashi na ko kusa shi Qur'ani ya yi mutu idan ka haɗu ba mai taɓa sai masu tsarki kai baka taɓa wankan jana ba ka tafi dai sai shi ko dama kayan ya shigo ya ji muryar ƙur'ani in ce yake shauƙin ya ciya sai ya ce mata in zaka ta san su kuɗi ni in lai wankan kina ba ni ƙur'ani in ciya sai ya ce mashi ƙwarai ko sai ya zo ya wanka ya dawo sai ya ce mashi la yi zan yi ruka wanga wankan da kai bai tsarkake ka Allah yana cewa innamal mushrikun najasun ai mushrikai najasa to na wasu ya musata sai ya ce mata ba wai ce ba har mai gidan da sai na je na kashe shi Muhammad fi hadin ladi a cikin wannan dare ya amurku har mu huta da lamarin ku gaba dai sai ya ta sama inda annabi yake can gidan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a bayan sallar asuba yana annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake sallar addu'a a wannan dare yana addu'a yana roƙon Allah ji a hadin umarai Allah ka buwa yadda addinin musulunci da tsayin umarori guda biyu akwai amur guda biyu akwai umar ahad abu akwai amur ɗayan sha shi da abuja mu musulmai mu ka ce mai abuja amma ga ɗan uwa ne ka yi zai kwan sha ba ce ba su kai amuru da sha ne amur ɗayan sha to kai annabi ya yi addu'a ya ce Allah ina roƙo ka girmama da musulunci ka buwa yadda shi da tsayin umarori guda biyu amur ahad abu amuru da sha ne abuja ne ko kuma umar ahad abu ana nan cikin wannan hali sai ga sai umar ya musata an ce mai da ta same shi sai ta wani mada fara da zaman da biyu da ya kwamfa da gida sai annabi ya to ya ta bibi ya kama kwalar wuya ya yi kuji kirji ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi shin kai umar har yanzu ba ka tsautuwa hatta ya hullu duka ma halabin umar kamar sai abin da ya shi dan ba al'ummomin da suka ba sai ka kai ma faɗa maka na bala'i sai ya faɗi ya tsuma da baya farko sai ya farko yana cewa ashar Allah ila illallah wa ashar Allah Muhammad Rasulullah to wannan hadisi duk malaman duniya sun ingantar da wannan hadisi na sayyidi Umar da musulunci babu wani mutum guda mai cewa yana kokanto to ai tambaya nan shine Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ya ce Allah ka buwa yadda musulunci da tsayan umaroni guda biyu to tambaya wadda kowa ya santa shi Allah bai iya buwa da addinin musulunci da annabi Muhammad sai da sai Umar ko Abu ko Abu Jali Allah yana iya amma yana son a sa wasita na ɗaikin yana son su amfana su yi aikin samu kamisho sannan idan a sai Umar ya yi addinin musulunci ana iya cewa shi ya ko ba a cewa shi ya yi amsa za a ce shi ya bar shi ya gudanar da aikin da ya gudanar ga hannu ne bai gudana ga hannun wani ba to sai mai tambaya shi sai dai umaru ya ya amfani addini ko bai amfane shi ba amsa in ya amfane shi to waɗanda ka kore taimakon wasu taimakon wasu ga kansu ya asunan su muka yi mu wanda ka cewa bai san taimakon wani bai san taimakon wani wallahi ko cewa kai ba ka san taimakon imamu buhari ko musulun ko ibn maja ko tirmidhi da sauran waɗannan malaman hadisi ko waɗannan malaman mu guda hudu ayyamma maliku shafi a magana hanbal abu hanifa kace duk waɗanda ba ka neman taimako to wallahi ga musulunci ka kafirta saboda Allah ya dauka addinin musulunci amana sai gare ku kar ku kace ba ka ko to kai faɗa da Allah subhanahu wataala don haka malamin da ya wannan kuskure a wannan kwanuka na wannan kuskure da ya yi abinda ya zama lahiya ya amsa ya yi kuskure a wata wani tunda shi dai ba annabin Allah bane don haka tunda ba annabin Allah bane ba ma'asumi bane bai yiwa kowa na iya tabga kuskure daidai matsayi nai amma a ce mutum ya yi kuskure a ce mai wani ka gyara kuma ya tunga dama abin da ake da girman kai shine gamsul haƙƙi kin gaskiya da wulakanta mutane shi yake kira girman kai to mutum ya girman ka kayan kuskure ka dauka kuskure kuma wani ma ya zoce zai gogoran ka amma alhamdulahi muna gode ma Allah waɗanda suke da fahimta cikin ɗan ɓangaren da yake sun da sun da basu yi na'am da wannan abin da yi ba don haka wanda suka san ba su goyi wannan baya wannan lamari ba muna addu'a gare kuma Allah ya saka musu aje shi kuma muna addu'a gare shi Allah ya shirya shi amma da duk mutumin da ya ci zarafin albashi to ya sani ya samu kai ne bala'i wanda da wuya Allah ya shi ba sai saboda kalma guda irin sai abubakar da sai ji umar da duk duniya ta san matsayin ku su ne waɗanda Allah ce la tarbahu aswatakum fawqa sawti nabi kada ku daga muryoyin ku akan muryar annabi wala tajharu lahu bil qawli kada ku bayyana mu annabi magana ka jahari ba adikum bi ba'alin yadda kuka wa junan ku magana to da Allah wanda ya jero yace bai zan taimakon Ilyafi bai zan taimakon Shehu Tijjani bai zan taimakon Sidi Abdulkadir bai zan taimakon Shehu Usman sannan ya gama da mai gidan mu gaba ɗaya wannan wannan magana sai a ji ta gaba ki don Allah ya tsuna wannan mutum ya yi kai mu ba fata wanda zai shiga wannan bala'i Allah ya yi bayani a cewa wannan buwaya ta addini annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan addu'a yace Allah ka buwa yadda addini da tsayan umarori guda zo ashe in an da sai umar ba zai amfana da addini ba ba za a yi wannan addu'a ba don in kace a a sai mu ce masa kenan ka danganta annabi ya yi kuskure don annabi ya danganta ya yarda cewa sayyidi umar in ya shiga cikin hukunci zai zama taimako kuma ya ba Allah ba ki kowanne kowanne Allah ya zaɓa mai umar da hatsawa kuma da duniya ta san da matsayi zai har ta kai zai bi umar in ya shigo wa gasanta in shi ya shigo wa gasanta ta dama sai bi umar ya shigo wa bangare da ya hango sai bi umar ya juya ce hanya ta fashi to shi da sai ka haka sai bi umar sai kai da wannan matsayin shi addinin musulunci kuma mai matsayin gaba almajirin almajirin almajiri ne ga annabi Muhammad amma abin mamaki sai ga shi wata rana Allah ya turo shi ɗan zuwa ga annabi Muhammad ya zo yin masu Allah ta zama ya mai salma ce wanda ya kai ya ce shi ne shi ɗan annabi shi mai tobi ta wanda kai ya ce Allah ya turo su zo wurinka ka tambaye ni duk abin da ka bukata sai shi babu lahi zanna suka zanna da annabi suka yi hira to Allah ga sai bi Umar ya kullo ta wanda bangaren shi din ya kullo wanda bangaren shi din ya gane ya canza hanya amma ga shi ya goya zanna gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi to Allah tambaya shin kana ya cewa sai ji umar yayi annabi wata martaba ce wata Allah ka ganin dama ya ba da ita inda ya ga dama wani hamce ne dan kashe kaɗan na annabi Muhammad aka dan masa ji umar shine wanda aka bayyana da martaba kai in shedan ya kullo da hanya sai ji umar ya kullo ta hanya sai da canza layi ce hanya ta lalace kuma sai ya kwana arba'in da ƙarfi wani hanya sannan a nan shi kuma ɓangaren mazala sallallahu Allah yana cewa wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah bai saukar da azaba ga mutanen maka kana kana cikin su saboda ni saboda kalmar da suka yi suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa anzil alaina Allah in wannan kalma ta Qur'ani gaskiya ne da gare ka to Allah ka sako da azaba a wani kira da azabin alilin ko ka zo da azaba mai radadi ba sai Allah mai mai da raddi mai wannan kalma wa ma kana lahu li yu'adhiba Allah bai masa azaba wa anta filim saboda ainin rahmatul rabbani ibn ta'ala to yanzu wanda aka wannan a ce wai mai amfani wanda aka wannan siffa ai amfani ka ne rai Allah ya ce ya raga maka hira saboda annabi Muhammad kuma ka ce kai wai ko taimako ne ba su kuma ya kama kafin mai kare tauri sannan Allah zuwa na wata ala anan yana cewa da Allah zuwa na wata ala cewa wala wannan izzalamu an bu zan ja'uka fa tagfaru laha wa tagfaru lahu wa rasulu lawajidu laha tawwaban rahima wadanda suka zalunci kansu suka aikata ayyuka na asha lawannahum ja'uka ina ma a ce ku tsoka فاستغفر الله سورة إغافر الله غفرك واستغفر له الرسول فظل الله يروق أبو غفر لوجد الله توابا والله إذا سنقال شو الله من يوم جابر شاء نبي بيد أماني أكا شيوا الله يبادر وجه شهدا yace in an zo wuri nan ya roƙa mutum gafara Allah na gafarta mashi waɗanda Allah ya shaɗe Allah ce bai musu gafara su ne milaikai Allah ce mashi in tattaga lahum tabina maratan lan yarjira Allah lahu kuma ni kai ko an roƙa muku gafara ga Allah so saba'in Allah ya kawo alƙawarin ba zai muku gafara ba kuma dalilin rashin gafara sun ha'inci annabi ba wai ha'inci Allah a saboda sun mina hinci annabi inda ban ta Allah ce sai Allah yayi amma taɓa mashi annabi shi yasa Allah ce bai muku gafara sannan Allah ya tarar ka bola yau ga sunan ya ce ma kaza ko wallazi da ka Allah tuntubu alamai idan ruwan zaki a tafalu kar ku ci da mutanen Muhammad kaga waɗanda an tare da Muhammad zuwa ga jima wai kar a ba su abinci har su dawo ku ga zuwa ne kaga da yanzu ba annabi ne yasa Allah ce bai mu mai kai gaba da sauran kalmomi da dama da suka biyo baya don haka muna kira ga mutanen da ka san su rahe wata Allah da hannu su ta goyon ba wannan ba Allah su sani suna shirin jawo mana bala'i da azaba a cikin wannan ƙasa ba mu ƙare wata ba kuma su jawo mana wata don duk wanda ya goyi bayan cewa annabi bai da am- bai da amfana wani kuma musulmi suna yi suka ƙare suka haƙura suka sa hannu to wallahi kuma suna saurare da zuwan sakamakon wannan bala'i ya kano su don haka mu ba mu goyon baya kuma duk wanda ya goyi baya ne ba mu da mu ba zan da su sannan duk mutumin da ya yi da goyon bayan annabi Muhammad yana son annabi yana goyon bayan annabi to mu na tare shi kaba gaba da bayan sama da kasa ko dan tariqa ne ko dan izala ne mu a jin da ya gaba mu da shi annabi Qur'ani dama jidalin mu shine yin maulidi jidalin mu din jikokin annabi Muhammad wanda shi babu da nan daga maulidi sai cewa muna son annabi da jikokin annabi banda wannan babu laifi na uku wanda ya gaba mu da abu to tunda sun dawo sun ce suna faɗa da wanda ka suka annan da mu da su yau mun za a wura abu guda ya rike mana yanzu su kawo da muka maulidi mu zama maulidi da su makanin islamu tsakani na islamu musulunta sai da umar kani nasara ta zama gudunmuwa da taimako lil islami da musulunci kaga duk wanda an musulmi musulunci sai da umar ya amfane shi tun kaje mu sanya tsawon duniya da tabbatar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaje a kai ga taimakon shi annabi da ya zo ma da alqur'ani kuma yayi halifan zai da umar kada han nasara ce da buɗi ga musulmi kai a takaice suna ne abul bakwai baban nasarori kuma sunan da annabi ya mashi a hitalan mutanen aljanna kan jannati a cikin aljanna
الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته بعد ما أنا يجب أن أقول جوابي يقول سؤالي إن ثلاث أسابيع في العالم تقوم بكثرة ما يعرفون
an samu ce ta shekarun jiya cewa ko saura minti biyar a sha ruwa kadar Allah ta girma jini na al'ada ya zo ma mace to azumi ya za ka sa daga nan in azumi ya wuce sai ta ranka Yawwa. kuma wannan mintin da ta rage ba dole bane sai ta kama bakin ta sai ita tana da lasa na ta ci abinci in al'ada ta zo mata ba ce ta alhamma wata ba ce
Babu kuma na wani kuce kuna da imanin shekara sha shida. To sai kuma kana da yar uwar ta ce ma ya ce ki wani sauka da shi ne da kuma ba shi ba. A hali kuma kuna zama kuma na hukunta abin ta.
ban ji ba
Hukunta ta an kai. Sai kuma ya hukunta ba shi ba.
wanda an gamga ko ya tuntube ko ya haɗari ko ya faɗi jini ya zo ga baki in dai ba ya haɗa jinin ba azumin shi na Allah ya lau idan jini ya zo ga baki ta kurkur baki ya shiga da abin ba su da
Babu kuma na da ma ya ce ruwa duk da shi shekara sha shida. Daga ma ka kawo
abin da sun gaba ne na jiya shi ne hukunci da shi ya ko ta magana ta faɗa ne a bari mutum guda ya magana ana san inda ba a yi tafiye dan da kita wanda ana akwai uzuri tawi ne kare ne wanda malamai ka an sa akwai tawili mai ili wannan malamai ba su Allah wannan tawili nata shin tawili ne ta yi da ta ci ko ko ta dogara shi wani ta ci ko kuma ta sha ruwa saboda ganin jini ya yi da bacin ta kuma sannan ta fara sai tambaya don kamata yi lokacin ta gani ga bacin ta kafin ta sha ruwan sai ya tambaya shin abu ni na ya kare to amma sai mu ba da hukunci da abu guda tunda tana da kurciya ba ta kai shekara yar sha takwas ba cewa fa kullu takalifin bi shardi al-aqli ma'al bulugi bidalin aw hamli aw bi zamani ashirka haula sai kuma tana shekara goma sha takwas idan mun dauki ba ta kai shekara goma sha takwas ba idan mun dauki ba ta kai shekara sha takwas ba to zan mata langwame na kurciya da shi sani ta kamata za ka ta koma makaranta da fi sani za ka jin haka nan da yi ne inda ba ni gashi sai tarin gwamnati ta yi kan farko da kafara
ba ba su ba da goba ma'ana ba ne yana iya ba ta yi tsoro ko ya fi tsoro ba ya ba ta hannu
ma'ana ba ne suna iya ba wajibi ne ga uba ya shi da ɗane ko ba wajibi ne za ka bai ba ɗane ko bai ba mata ne ko duk wanda aka riga shi ne ba zai ba shi ko sai dai ita da shi ga bayan Allah ta wala
za ka zama nan wasu kuna fama da matsalar yadda to kuma ga shi tana arziki sai iska ya ci duro ma'ana ya fata ya hukunta abin da idan hankalinta ya kawo abin ya ɓaci in hankalinta ya dawo kuma za su gaba da kamun baki in abin ya wuce sai ta ranka wannan ranar guda
Allah ta fara da wannan kuke ga sauka alƙur'ani mai girma ina yin ma addu'a a ga mahaifiya da mahaifiya da mahaifin a wannan malam baba a ake amsa da gurma Allah ta sauka ya yi ga sunan Allah ta sauka na arziki ko ya Allah zo ka sama da jiriya lafiya Allah zo ka sama da lafiya Allah ta rike addinin musulunci Allah ta mutu mutum ko ina kake Allah ya dauke mu nuna zaltawa a cikin wannan jiha da Najeriya baki daya alfarmu sai da Rasulullahi alam nashraha da izaja alam nashraha da izaja dukkan bukatocin da muke da su Allah ya sani Allah ya biya muna Allah ya yi muna kunshi Allah ya alam na shara da izaja ma kuma kan du'a da bukatoci da addu'a mun wani Allah ya bukatocin su ayatul kursi Allah ya zauna kasan mu lafiya Allah ya dauke mana jarabta Allah ya dauke mana bala'i alfarma sai da rasulullahi وكانت آية الكرسي ولن أشنك عمل أنت جاء الله باس من جاء الأمر في نار رسول الله وكانت إنا إنا كلك وتركفها أكبر بسم الله الله بامد عملها من البركة makaranta ƙwarfon na alam na shara da izaga ɗalibanmu na makaranta ta albiya da na zamani Allah haska bukatansu Allah ba su karatu mai albarka. mu ƙara karanta ayatul kursi ga nuhu- manuhohin da ƙudurori na mai martaba ilimin ƙauren na moda a kan ƙudurorin da yake buƙatar ci gaban wannan gari nashi to Allah ya bashi nasara shi kuma Allah ya bashi kariya Allah ya cika mai ƙudurori a cikin wannan gari alfarma annabi alfarma Qur'ani ayatul kursi mu karanta qul huwallahu uku hadiya ga iyayen mu Allah ya gafarta musu Allah ya dirwata mu kwantaye su Allah ya haɗa kaburbuwan su wanda suke cikin matsala Allah shi yayi wanda suke cikin nima Allah shi ƙara قل هو الله أكو بسم الله هدية قول إن أكروك عن جداي الله جاب التابس الله أمنيك مكتوب الله أمنيك اللهم إنا نسألك بأن ألوهيتك يا الله وبهائداتك يا هادي وجه ملكك يا مالك وجه سلامك يا سلام وبقاب قهرك يا قحار وبكاد كفايتك يا كافي وبهائه علمك يا حليم وبلام علمك يا لئيم وبعين علمك يا أليم وبياء يقينك يا يقين وبفعل سمدانيتك يا سمر نسألك أن تجعل لنا من كل هم فرجا ومهرجا يا سريع يا سميع يا قريب يا مجيب يا من أحاط بكل شيء علما وعافي كل شيء عددا اللهم إنا نشكو إليك ما لا فعل بيك اللهم إنا نشكو إليك ما لا فعل بيك اللهم فرج عنا وفرج أمة سيدنا محمد اللهم فرج عنا وفرج أمة سيدنا محمد بحق أربع آلس هبالس مبروس سيلس كفالس كليم حيالس لقالس أباس والإدس صحابين اللهم الإيب مالك صادق كاظم هادي مصر أديم سلام الأمان الأيوم حي القيوم النور اللهم إنا نعوذ ببارك أبناء ببارك أبناء إمائك لا تتواجهك مالك لنا حكمك أذنك لنا قضاؤك نسألك بكل اسم الذي سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم رفيع قلوبنا وجلاء أذاننا وذاب همومنا غمومنا يا ما أمرك بين الكاد والنون إنما أمرك إذا أردته أن تقول كن فيكون إلهي كفاء لك عن البيان وكفاء لك عن القرآن اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وموالاهم اللهم اغفر لامه سيدنا محمد اللهم ارحم امه سيدنا محمد اللهم ارحم امه سيدنا محمد يا من امرك بين الكاف والنور انما امرك اذا اردته ان تقول كن فيكون سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين